الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شرين بيارغ وطن سفر هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina 1448 daidai da tara ga watan takwas miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin nuniya ta al'imamul kahatani rahimahullahu ta'ala wanda muke bin sharhin nan na alkutofu dawani na addoktor suhaimi rahimahullah ko hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na hamsin daidai a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan wujubul imani bil gaibi kullihi wa min dhalikal imanu bil katabatil kiram wato daga cikin wato wajabcin imani da gaibu kuma gaibun gaba ɗayansa yana daga cikin kunshin imani da gaibu shine imani da mala'iku masu rubutu raqibun atid to kamar yadda kusan mun karanta baituka guda biyu a ƙarƙashin wannan gaba baiti na 89 da na 90 ولكل عبد حافظان لكل ما يقع الجزاء عليه مخلوقان أمرا بكتب كلامه وفعاله وهما لأمر الله مؤتمران من يشرح wannan baitoci a ciki dai ya kunshi darasin da muka yi a satin da ya wuce cewa wajibi ne akan bawa ya zama mai imani da hakan kuma gaskiyar imani imani na gaske duk da waɗannan mala'iku ba maganinsu duk da cewa masu ba mu tsaro na gaba da baya wato ba ma ganinsu to amma hakika mu an bautar da mu da yin imani da gaibu don haka ba ma ganin ruhin mu yanzu haka amma ba ma kokwanton cewa akwai ruhi yana kai kawo tsakankanin ƙirjinmu da kwiɓukanmu ko kuyaɓinmu da haka ba ma ganin wasu daga cikin halittun Allah kamar aljanu kamar mala'iku, amma wannan baya kore samuwarsu, domin Allah maɗaukakin sarki shi ya nufi kada mu gansu, sai fa wanda Allah maɗaukakin sarki ya nufa a ganshi a wasu halaye cikin halaye, cikin wani hali cikin halaye, kamar yadda annabi sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam ya ga Jibrilu Alaihi salam a surarsa ta mala'ika, kuma annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ganshi wasu daga cikin sahabbai sun ganshi a surar wani mutum ko ka ce cikin sahabbai dihya ibn khalifatul kalbi yana sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa wahayi da aka imani dai da mala'iku yan uwa rukuni ne daga cikin rukunan imani wato inda za a ce mutum ko bawa bai imani da su ba bai imani da samuwarsu ba ko da ya yi imani da dukkan sauran rukunan imaninsa ba sahihin imani ba ne domin ba a bambantawa in ka tashi imani sai dai ka imani da duka آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون سألة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير تكما حديث مشهور وأن الإمام مسلم يروي حديث عمر رضي الله عنه حديثا أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان ذاك وأن ملائكو guda biyu Allah ta'ala ya umarce su da su rubuta ayyukan bayi alhalin Allah ta'ala shi ya fi su sani shi ne mafi sani game da abin da bayinsa suke aikatawa amma duk da haka su dinnan mu'tamanuna ala zalika amintattun Allah ne akan wannan aiki da ya dora musu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun da haka suna rubuta abin da Allah ta'ala ya umarce su da shi sannan suna barin abin da ba a umarce su da shi ba wannan shine kuskuren da wasu suke yi a ibada su yi ibadar da ma anzalallahu biha min sultan ka yi wata ibada da sunan ibada alhalin babu alkur'ani ayata alkur'ani da take ta karfafe ko ta wato ba da damar yin wannan ibada sannan ba ka da wani hadithi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce da ya ba da damar yin wannan ibada to ka sani wannan aikin ba zai zama rubuce ba cikin abubuwan da mala'iku suke rubutawa domin ibada ce wadda ka kago ta ko malamin ka ya kago ba daga Allah ba ba ta hanyar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam mun karanta baiti na 91 wallahu sidqun wa'duhu wa wa'iduhu mimma yu'ayinu shaksahu al-aynani yake cewa kuma wato al-imam al-qahtani anan yana ƙara tabbatar da abin da ya wajaba kowane musulmi ya kudurce cewa Allah ta'ala mai gaskiya ne kuma Allah bai saba alkawari duk abin da Allah ta'ala ya ba da labarin faruwarsa labudda zai faru kamar yadda Allah ta'ala ce kul sadaqallah Allah ta'ala bi sha'anihi ma wa'adahu bihi ibadahul mu'minin wato ubangiji subhanahu wa ta'ala game da sha'aninsa na abin da ya alkawarta wa bayinsa mu'minai to yana cika musu wannan alkawarin wa'adallah la yukhlifu Allahu al-mi'ad da kuma ‘yan wuta ko kafirai da Allah ya musu alkawari su ma game da sha'anin da ya shafe su, Allah ya ce, Latara wunnal jahim, thumma latara wunna ha ainihin yaƙin, thumma latus alunna yau ma'izin anin na'im, da haka dukkan abin da Allah ta'ala ya ba da labari cikin littafinsa, ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba da labari cikin sunnarsa, wannan ko shakka babu abu ne wanda zai faru na alkawarin rahama ko gafara ne ko aljanna ko kuma alkawarin narko da azaba wajibi ne gaskata haka wajibi ne miƙa wuya akan haka wajibi ne sakankancewa da faruwar haka domin yana daga cikin mafi girman sufofin muminai al'imanu bilgaib alladhina yu'minuna bilgaibi wa yuqimuna as-sala wa mimma razaqnahum yunfiqun wallahu akbaru an tuhadda sifatuhu aw an yuqasa bi jumlatil aw ayani wannan shi ma baitin mun karanta shi wato na casa'in da biyu wanda a nan kuma wato malam yake bayani game da cewa Allah maɗaukakin sarki ya fi ƙarfin a sufanta shi da wata halitta ya fi ƙarfin a iyakance sufarsa kamar yadda ake iyakance ko yin bayanin sufarsa kamar yadda ake iya bayanin sufofin ababen halitta Allah ya fi ƙarfin a auna shi da wani cikin ababen halitta domin walam ya kullahu kufuwan ahad domin laisa ka mithlihi shay hal ta'lamu lahu samiya fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun dan haka sai mala yace a karkashin haka shi kansa aunawa kiyasi ya kasu kashi uku akwai alqiyasu shumuli akwai alqiyasu tamthili akwai alqiyasul aula to guda biyun ba a yi wa Allah irin wannan kiyasin Allah ba a yi masa kiyasin ashumuli alqiyasu shumuli Allah ta'ala kuma ba a yi masa ƙiyasu tamfili amma ana iya yi wa Allah alƙiyasul aula a kawo wani abu mafi kyau a ce Allah ya fi shi kyau a kawo wani abu mafi cika a ce Allah ya fi shi cika wannan shi ake kira da alƙiyasul aula wanda duk mun ba da misalai a darus a darasin da ya gabata sannan mun karanta wani babi da malam yake cewa al-imanu bima ya hasulu fil qabri yin imani da abin da zai faru a cikin kabari na ni'ima ko azaba kuma lallai mu sani cewa kabari wani masauki ne na farko daga cikin masaukan lahira kafin mutum ya isa lahira to akwai wata tasha da zai fara sauka kafin daga nan kuma ya dangana zuwa ga babbar tasha ko babban masauki ita ce lahira kuma lallai a sani duk wanda ya mutu shi kan alkiyamarsa ta tsaya da kuma wajabcin yin imani da dukkan abin da ya inganta cikin abin da zai wakana ranar tashin alkiyama ka yadda hakika haka abin yake kuma gaskiya ne a ƙarƙashin wannan mun karanta baiti na 93 wa hayatuna fil qabri ba'da mamatina haqqun wa yas'aluna bihil malakani inda yake cewa rayuwar mu a cikin kabari bayan mutuwar mu gaskiya ne akwai rayuwa bayan mutuwa sannan akwai wasu mala'iku guda biyu da za su yi mana tambaya game da wannan rayuwa da muka shiga ta ainihin wato a kabari abin nufi dai a nan allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wa mutum annahu kana maitan qabla khalqi da can matacce ne kan a halice shi sannan allah cikin ganin damarsa ba sa shi aka yi ba ba tirsasa shi aka yi ba cikin ganin damarsa subhanahu wata'ala ya raya wannan mutum ya samar da shi sannan zai kuma kashe shi bayan ya raya shi sannan zai kuma rayar da shi don yi masa hisabi imma ilal jannatu wa imma ilal nar ina fata an gane da haka kaga kenan mutum yana wuce matakai daban-daban a cikin rayuwa kamar yadda Allah ta'ala ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan sai ce fa ahyakum thumma me yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل وأن دي يتبتد شاء أكوي رأيوا بايا أمتو أم غانيكو to sai mala yake ce mana wato ruhin ɗan adam baya ƙarewa baya gushewa domin inna laha bil badani arba'atu ta'alluqatin ruhin dan adam da jikin dan adam akwai alaka har guda hudu yana da alaka da ɗamfaruwa da jikin dan adam har ɗamfaruwa da alaka guda hudu domin hakika mu qabala nafkhiha fil jasad la na'lamu halaha kafin abusa rai a cikin jiki ba mu san halin da take ciki ba to sai malai yake cewa qala al muallif rahimahullahu ta'ala at ta'alluq al awwal alaqar ruhi da jikin dan adam na farko at ta'alluq al awwal bil badani fi athna' al hamli wa qabla al wilada wato alakantuwar gangar jiki da ruhi fi asna ilhamli a lokacin ɗaukan ciki wa ƙabalar wulada ma'ana lokacin da mutum yake cikin cikin mahaifiyarsa kafin a haife shi ai ba da nafkin rohi ba da mudhiyi arba'ata ashhurin ai ma'anar bayan an an busa wa mutum rai bayan ya shuɗe wata ɗaiɗai har wata hudu nutfatan thumma alaqatan thumma mudgatan wa qabala an yula da ɗifulu kafin a haifi jariri to akwai alaƙa tsakanin gangar jikin wannan jariri da ruhi da haka ana busa wa mutum rai a wannan marhala a ta'alluƙu tsani sai kuma ta'alluƙi wato ta'alluƙi na biyu ma'ana alaƙa ta biyu ta'alluquha bil badani fil hayati duniya sai kuma alaka da ɗamfaruwar ruhi da gangar jiki a rayuwar duniya yanzu kaga akwai wata rayuwa da tsakanin gangar jiki da ruhi da aka same ta a cikin cikin mahaifiya kafin a haifi jariri sannan bayan an haifi jariri akwai kuma wata alaka ta ruhi tsakanin ruhi da gangar jikin ɗan adam a rayuwarsa ta duniya التعلق الثالث sai alaka ta uku ta'alluquha bil badani fil barzakh sannan akwai alaka mai karfi tsakanin jikin dan adam da ruhin dan adam a rayuwar barzakh rayuwar kabari haythu tu'adu ilaihi inda za a kuma dawo masa da ran ba da dafanihi bayan an binne shi bi kaifiyatin yanayin dawo masa da ran da wani irin salo da yanayi da la ya alamuha illallah babu wanda ya san yanda ruhi ke sake dawowa cikin jikin mutum a kabarinsa sai Allah wa yus'alu amma alama sanubayyinuhu yace kuma za a yi wa ɗan adam tambaya bayan wato an dawo masa da ruhinsa cikin gangar jikinsa to za a yi masa tambaya bisa ga abin da za mu bayaninsa nan gaba kaɗan insha Allahu ta'ala wa huwa alladhi yushiru ilayhi huna shine abinda malam yake ishara da shi anan at-ta'alluq ar-rabi'u sai alaqar ruhi da gangar jiki ta hudu ta'alluqun abadiyyun sarmadiyyun ita ce alaƙar gangar jiki da ruhi ta har abada ta dindindin ba ranar rabuwa shikenan kuma ruhi ya koma cikin gangar jiki gangar jiki yana tare da ruhi ba ranar da za su sake rabuwa wa huwa ta'alluquha bil badani ba'da al ba'd shine alaka wato da ke tsakanin gangar jiki da ruhi ba'da al ba'th bayan an tashi mutum bayan mutuwa wa hadha ta'alluqun la yantahi wannan ta'alluqin wannan mannewar da alakar da ɗamfarar tsakanin ɗamfarewar ruhi da gangar jiki to wannan ɗamfarewa ce da ba ta da ƙarshe ba za ta ƙare ba sawa'un kana shaksu min ahalil janna sawa'un mutum ya shiga cikin 'yan aljanna Allah ka sa muna cikinsu au min ahalin nari ko kuma yana cikin 'yan wuta Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu kama ja'a fi sahih kamar yadda hadithi ya zo cikin bukhari rahimahullahu ta'ala annahu yu'ta bil maut imam al-bukhari ya ruwaito hadisi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bil maut za a za a zo da mutuwa wannan mutuwar da kake ji wane ya mutu wane ya mutu wance ta mutu wane ya mutu wance ta mutu ita mutuwar za a zo da ita ranar kiyama ka hayati kafshin wato da sufa irin tarago amlah mai baki da fari shi ake kira amlah ma'ana mutuwar ce za ta zo a zo da ita siffarta kamar siffar rago wanda yake mai fari da baki fayunadi munadin sai mai shela ya yi shela mai kira ya yi kira ya ce ya ahalal jannati ya ku yan aljanna fayashra abuna sai su daga kawunansu sai su dinga miƙar da wuyansu haka ma'ana sun ji kira da an ce ya ahalal janna ayyar fa'una ru'usahum waya mudduna a anaƙahum za su dinga ɗaga wuyansu ɗaga kansu suna miƙar da wuyansu don su ji kiran da ake musu wayan zuruna su sake dubawa faya ƙulu shi mai kiran sai ce hal ta'arifu na haza da aka ‘yan aljanna da an ja hankalinsu duk sun ɗaga kai su ga kiran mai ake musu sai mai kiran sai ce shin ko kun san wannan sai a nuna musu wannan mutuwar da aka zo da ita a sufar rago faya ƙulu na na'am sai su ce mun santa wannan hadal mautu wannan mutuwa kenan wa kulluhum qadara ahu tunda kowa ya ganta ai an gane ko mutuwa kowa an ce kullu nafsin dha'iqatul maut ba wanda basu gana da ita ba kowa ya santa da haka ana nuna wa yan aljanna su ce wannan mun santa thumma yunadi sai ya ce to shikenan sai ya basa iyanan sannan sai kuma ya sake shela ya kuma kira ya ce ya ahalan nar ya ku yan wuta Allah kiyaye fa yashra abuna su ma sai su daga kawunan su wa yanzuruna sai su dinga dubawa inda daidai inda ake kiran fa yaqulu sai mai kiran ya ce hal ta'rifuna hadha kun san wannan fa yaquluna na'am hadha al-maut su ce mun sani wannan mutuwa kenan wa kulluhum qad ra'ahu kuma dama kowa yayi arba da ita kowa ya ganta fayuzbah yanzu kaga an jawo hankalin yan aljanna suna kallon me zai faru an tattaro hankalin yan wuta su ma duk hankalinsu ya zo gurin suna tunanin me zai faru wannan mutuwa da aka zo da ita kamar ka wato hayati caption amla fayuzbaha sai a yanka ta shikenan an gama da maganar mutuwa ثم يقول يا أهل الجنة sannan shi wannan mai kiran sai ce ya ku ‘yan aljanna khuludun falamaut wa ya ahalan nari khuludun falamaut ce ya ku ‘yan aljanna dawwama ce babu mutuwa ita kanta mutuwar yanzu an yanka ta babu mutuwa to a lokacin ‘yan aljanna za su yi farin cikin da ba su taɓa yi ba domin babban cikas ɗin ɗan adam mutuwa in ya tattago ya shirya ya gama kintsawa zai ci duniyarsa da tsinke sai duniya ta zo ta sai mutuwa ta kwankwasa masa kofa to da haka aljannan ma ana gudun kada a zo an shiga an shagaltu ana ta nishadi ana ta bushasha a cikin aljanna kuma a ce mutuwa ita ma za a sake wata mutuwa to don haka yan aljanna tunda an ce yanzu ba mutuwa da haka ni'ima ce ta dindindin babu ranar yankewata ta sannan kuma a waiwayi yan wuta a ce ya ahalan nari ya ku yan wuta khuludun falamaut sun shiga tashin hankali da jin wannan bakin albishir a ce mutuwa babu mutuwa domin kaga inda mutuwa duk inda mutum ake azabtar da shi ya mutu wa mali jurhin bi mayyitin ilamu kaga babu sauran jin zafi shikenan wannan hadithi imam al-bukhari ya rawaito shi hadithi na 4730 imam muslim hadithi na 2849 hadithin abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu wa fi hadithi al-bara ibn azib ya zo cikin hadithin albara ibn azib radiyallahu anhuma al-mashhur hadisin nan mashhuri wanda jiya mun fara karanta shi kaga an sake hadawa kaga shi jiya an karanta wato a wannan hadisin na bara ibn azib game da dogon dogon hadisin nan wanda jiya ma ba mu samu gaba shi ba a cikin littafin abin nan ko ahkamul janaiz to gashi yau ma mun sake cin karo da shi domin dukkan abin yana da alaka da kwanciyar kabari da kuma tambayar kabari annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal abdal mu'mina idza kana finqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a haƙiƙa bawa mu'mini idza kana finqita'in min ad-dunya in yazo rabuwa da duniya wa iqbalin min al-akhirah da kuma fuskantar lahira nazala ilaihi mala'ikatun minas sama wasu mala'iku za su sauko zuwa gare shi daga sama bidul wujo masu fararen fuskoki ka anna wujo hahumus shamsu kai ka ce rana ce a fuskokinsu kai ka ce fuskarsu rana ce saboda haske ma'ahum kafanun min akfanil janna suna ɗauke da likafani daga cikin likafanin gidan aljanna wa hanutun min hanutil janna suna ɗauke da turare daga turaren gidan aljanna hatta ya min za su sauko su zo su zauna minhu kusa da mutum maddal basar zai gansu iya ganinsa thumma yaji'u malakul mauti alaihi salam sannan sai mala'ikan mutuwa alaihi salam shi kuma sai ya zo hatta ya jilisa inda ra'asi duk fa mutum yana kallo shi sa irin wannan lokacin da mutum ya shiga yanayin za ka ga shi kaɗai ya san me yake gani in abun murmushi ne ka ga wani ma ka ga yana ta murmushinsa in in abun tashin hankali ne a lokacin za ka ga mutum ya shiga wani firgici ya shiga wani tashin hankali yana wani zabura ana rirrike shi shi yake ganin abin da ku ba kwa gani an gane ko da haka wa'annan mala'iku ga yanayinsu da haka mala'ikan mutuwa shi kuma a matsayinsa na shugabansu zai zo shi kuma daidai kansa zai zauna. Tuma ya ji umalakul maut alaihi salam hatta ya jilisu inda rasi daidai kan wannan wanda za a ɗauki ran nasa a nan mala'ikan mutuwa zai zauna. Fa ya ƙula ayyatu hannafsu ba. sai mala'ikan mutuwa ya ce ya ke rai tsarkakakkiya tsaftatacciya. Ukuruji ila magafiracin min Allah wa Ridwan, ki fito mana daga cikin wannan gangar jiki zaman me kike yi a gangar jikin nan ki fito ki tafi zuwa samun gafarar Allah da yardar Allah qala fatakhruju sai rai ta ji wannan kira ta ji albushir sai ta fara fitowa tasilu ta dinga kwarara kama tasilul qatiratu min fisika kaman yanda ruwa ke dugowa da ke kwararowa daga cikin salka har sai ya zo hatta idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzuruna wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna Allah ta'ala ce za ba abin da kun kawo likitocin kun duk kowa an zo wa qila man raq wa dhanna annahu al firaq wal tabbati saqu bi saq ila rabbika yawma idhinil masaq a ranar babu sauran kwana babu sauran jira ranar ta zo dole za a ɗauke shi daga nan kuma a kai shi kushewa lokacin shi kadai kawai ba sai dai ku zuba sarautar Allah ido duk abin da aka yi wanda zai taimaka masa ne ya mutu duk ƙwararren likitan da aka ɗauko kawai zai zo ne ya ɗanyi abin da zai yi kawai ko don ya kwantar muku da hankali ko kuma ya magaya muku cewa fa sai fa hakuri wa antum hina idin tanzurun Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun malaikun kenan muna kusa da shi ba kwa gani ne shi kadai yake ganin wayannan dodo dodo na malaiku wayanda iya ganin sa kawai ko ta ina su yake gani ga sanan ga kuma malaikan mutuwa dab da shi fayaquzaha mala'ikan mutuwa idan ran ya zo makogoro ya zo ainihin wato makoshi sai mala'ikan mutuwa ya dau ya zaro shi fa idza akhadha idan ya zare shi lam yad'uha fi yadi dan a nuna maka irin yanda suke da biyayya da kuma yanda aikin yake cikin tsari yana zare ran ba za su bar ran dan adam a hannunsa ba sai su karba tarfata aini sakan ba zai ba yana zarewa sakan ba za a yi batun da duk gasu nan kamar irin babban likita ne da yara masu abin nan yana abin nan ana miko masa kaza to yana zare ran su kuma suna kusa kawai za su karbe hatta ya khuduha daidai da sakan ba za a yi ba za su karbe wannan ran za su karba fa yaj'aluha fi zalikal kafan sai su sa wannan ran a cikin wannan daddadan likafani mai kamshi sai su sa shi a ciki wa fi zalikal hanud su sa shi a cikin wannan daddadan turare wa yakhruju minha ka adiye bi nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ard da haka haka ran dan adam zai fita daga jikin yana kamshi ka adiye bi nafhati miskin wato yana kamshi fiye da kamshin duk wani turare na almiski wujidar ko kanshin turaren da wujidar aka taba samu ala wajhil ardi a ban kasa qala fa yas'aduna biha daga nan sai wannan mala'iku su ranka ya sai su yi sama da wannan ran fala yamurruna ba za su shude ba ya'ani biha da wannan ran ala mala'in min mala'ika ta gaban wasu wata tawaga ta mala'iku illa qalu face sai wa'annan mala'iku da aka je wucewa ta gaban su sun ce ma hadha ruhu tayyib wannan ruhi mai tsarki wannan ruhi da wato mai dadi wannan ruhi mai kanshi ruhin wane ne fa yaquluna sai mala'ikun su ce fulanu ibn fulan ai wannan ruhin wane dan wane kenan bi ahsani asma'ihi da sunansa mafi kyau allati kanu yusammunahu biha fi dunya da mafi kyawun sunan da mutane suke kiransa da shi a duniya hatta yantahu bihi biha ila sama'i dunya har sai sun isa da wannan ruhi zuwa sama ta kusa fa yastabtihuna lahu sai su nemi a buɗe musu su shiga fa yubtahu lahum sai a buɗe musu sama fayushayyi'ahu min kulli sama'in muqarrabuha mala'iku makusanta na kowace sama su ne za su zama 'yan rakiya za su raka wannan ruhin ila sama'in lati taliha zuwa sama da take kusa ko take biye da wannan saman hatta yantahiya biha ko yuntaha bihi il sama'i sabi'a har fa sai an isa da shi zuwa sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah mai girma daukaka yace oktubu kitaba abdi fi illiyin ku rubuta sunan wannan bawa na a cikin illiyin wa aiduhu ila al-ardi kumai da shi kasa kumai da shi duniya fa inni minha khalaqtuhum domin ni daga kasan na halicce su wa fiha u'iduhum ciki zan mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma daga cikin kasar zan sake fitar da su lokaci na daban qala fatu'adu ruhahu fi jasadi sai a dawo masa da ruhinsa cikin gangar jikinsa fayatihi malakani sai mala'iku biyu su zo fayuji lisanihi su sake zaunar da shi wayancan sun gama aikinsu wancan tawaga ce ta malakul maut ya zo shi abinda zai yayi an je an sajjala sunan mutum a illiyin sun kuma dawo da gangar jiki cikin sun ga dawo da ruhi cikin gangar jikin wannan mamaci sun gama nasu aikin za su tafi suna tafiya fayatihi malakani sai kuma wasu mala'ikun su zo masa fayuji lisanihi suna zo za su ce tashi zaune za su zaunar da shi fayaqulani lahu za su ce da shi man rabbuk wane ne ubangijinka fayaqulu rabbi allah yace ubangiji na shine allah fayaqulani lahu su ce da shi ma dinuka menene addininka fayaqulu diniyal islam musulunci shine addinina fayaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum su ce wannan mutum me zaka ce game da wannan mutum da aka aiko muku fayaqulu sai ce huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce ai wannan mutum da aka aiko farin jakada kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fayaqulani lahu sai su ce masa wa ma amaluka me wani aiki kai a duniya fayaqulu qara'atu kitaballah sai ce na karanta littafin Allah fa amantu bihi nayi imani da shi wa saddaqatu na gaskata fayunadi munadin sai mai kira ya kira fis sama'i daga cikin sama an sadaka abdi bawana ya amsa tambaya ya faɗi gaskiya duk ya ce ma rabbuka ya ansa daidai ma dinuka ansa daidai ce man ha- ma ma za ta kulu fi hadha rajulin ladhi bu'itha fikum ya samu ansa diya ci dan haka fa afrishuhu lahul janna ku shimfida masa shimfida daga gid- wato ta gidan aljanna wa albisuhu min aljanna ku tufatar da shi tufan gidan aljanna ku kun je kun nannade shi a farin alawayyo kuna tsammanin har yanzu a farin alawayyo yake a'a ko da kun tona kun ga farin ala- alawayyo idan ku ne haka yanzu yana cikin alamul barzakh yana wata rayuwa ta barzahu an riga an canza wannan tufafin an sanya masa tufafin gidan aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku bude masa kofa direct zuwa aljanna al ta wannan kofa sai ya ce fa yatihi min ruhiha wato abubuwan ni'ima da jin daɗi na aljanna za su dinga shigowa mamaci ta cikin wannan ƙofa da aka buɗa masa a- wato ta aljanna wa ɗibiha da ƙamshinta wa yufsahu lahu fi qabrihi sai a buɗa masa a yalwata masa kabarin sa madda basarihi iya ganin sa qala yace yana cikin wannan yanayi abubuwa suna kyau mala kowane mataki sai ga al'amha- alhamdulillah abubuwan suna suna yi masa kyau suna tafiya yadda ya kamata to ana nan kuma wa yatihi rajulun yana nan kuma sai ga wani mutum ya zo masa hasanul wajhi mutumin mai kyakkyawan yanayi mai kyakkyawan sh- sifa fuskarsa kyakkyawa hasanu siyab tufafinsa kyakkyawa ɗayyibin rih mai daɗin ƙamshi fa ya ƙulu abishir billazi ya surruka ya ce ina maka albishir da abin da zai faranta maka rai haza yau muka lazi kunta tu'adu wannan ita ce ranar da ake ce maka alkawarinta ka kuma yadda ka kuma yi aiki tukuru bisa da ƙaddarawar Allah da taimakon Allah ka ga nasarar da ka samu yanzu fa ya ƙulu lahu sai mamaci ya ce wa wannan mutum man anta kai kuma wane ne kai fa wajuhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair daga gani fuskar ka fuska ce da za ta zo da alheri fa ya ƙulu ana amaluka salih yace ai ni ne aikin ka nagari ni ne kyakkyawan aikin ka fa ya ƙulu rabbi aqimis sa'a nan da nan malam saboda shauki da bege sai mutum ya ce ya Allah a tashi alkiyama hatta arja ila ahli wa mali dan in maza in koma zuwa ga iyalaina da dukiyata ko wa mali da abin da nake da shi da ab- da abu da wato da abubuwa da suke mallaka ta qal wa innal abda manzo Allah yace amma wa innal abdal kafira kaga bawa kafiri idza kana finqi dha'in min ad-dunya in yazo rabuwa da duniya wa iqbalin min al-akhirah ya fuskanci lahira nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatun shi ma dai mala'iku za su sauka zuwa gare shi sudul wujuh masu bakaken fuskoki shi yasa Allah ya ce wan nazi'ati gharqa sai ce wan nashitati nashtan akwai waɗanda suke zare ran mumini cikin nishadi cikin annashuwa akwai kuma wanda suke zarar ran kafiri da tsananin ƙarfi to su ne waɗannan nabiyin su dulojo fuskokinsu baƙaƙe ba kyan gani ma'ahumul musu suna ɗauke da wani tufafi irin na gidan wuta fa yajlisuna minhu badal madal basar za su zauna kusa da shi iya ganin sa gashi nan duk inda ya gani irin waɗannan mala'iku ne masu ban tsoro masu tada hankali masu firgitarwa thumma yaji'u malakul maut yana nan sai kuma ya ga mala'ikan mutuwa ya zo hatta yajlisa inda rasi mala'ikan mutuwa ya zo daidai kansa ya zauna fa yaqulu ayyatuha an-nafsul khabisa ce ya kai kazami mai kazamar zuciya ranka kazami mala ukhruji ila sakhatin min Allah fito yake kazamar rai fito zuwa ga fushin ubangiji wa gadabin da azaba qala fatatafarraqa fi jasadi sai ta dinga rabuwa da jikinsa fayantazi'uha sai mala'ika mutuwa ya fuzg- ya fuzgota kama yuntaza'u safudu min as-sufil mablul yanda kasan ana fusgo as-safudi min sufil mabalul wato asafudi wato ah, kamar yadda kaga ana fusgo kaya wadda take ta karkace tana da rassa kuma ta makalkale min sufil mabalul a jikakken ulu wato ana faɗar irin fitarwar abu ne mai matuƙar wahala yanzu ulu kuma ya- ya riga ta ulu kuma ta jike kuma a ce wani abu mai kaya ya makalkale a jikinta fitar da wannan abin ai akwai wahala to ana faɗa maka irin sufar zararren da ake wa wannan ainihin wato kafiri fa ya akhudha haka mala'ikan mutuwa zai cire ran daga jikin wannan mamaci fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi darfata aynin idan ya zare ran wayannan sauran mala'iku ba za su bar ran ruhin a hannunsa ba daidai da kiftawar ido hatta ya ji aluha fi tilkal maso har sai sun sanya wannan ruhin a cikin wannan tufafi na gidan wuta wa ya kharuju min haka antani rihin haka za su fitar da shi yana ɗoyi da wari wato antani rihi jifatin wujudat ala wajhil ard zaka ji wari ne wanda ba a taba samun wani mushe mai wari ainihin wato a ban ƙasa irin mushen wannan ruhin ba fa yasaduna biha za su hauda wannan ruhi zuwa sama fala yamurruna biha ala mala'in minal mala'ika babu wata tawaga ta mala'iku da za su je shigewa ta wajenta illa qalu face sai mala'ikun sun ce ma hazar ruhul khabib wannan wani kazamin ruhi ne kazamin rai ne fa yaquluna sai su ce fulano ibn fulan ai wani kenan dan wani bi aqbahi asma'i da mafi munin sunansa saboda tsageranci da fitsarewa ana ce masa fir'auna ko ana ce masa qaruna ko ana ce masa namarudu ko shine bi akabahi asma'i sunansa mafi muni allati kanu yusammuna ko yusamma bi hafi duniya irin sunan da ake kiransa da shi a duniya hatta yuntaha bihi ila sama'i duniya ba za su tsaya ba har sai sun tike da shi zuwa ga sama ta kusa wato sama ta farko kenan fa yustaftahu lahu sai a nemi ko sai su nemi a bude fala yuftahu lahu ba za a bude ba ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنما ذا الله يكرنت لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين الله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء بزا أبو دي مسقوف فن سما با إرن وأنن إرن وأنن كزمتشي الري كزام الري رايك بزا أبو دي مسقوف فن سما با ولا يدخلون الجنة ba za su shiga aljanna ba ta yaldal jamal fi samil khiyab har sai in raqumi ya shiga ta kofar allura suratul a'raf aya ta 40 fa yaqulu allah azza wa jal allah mai girma daukaka sai ce oktubu kitabahu fi sijjin ku koma da shi baya ku yi baya da shi ku je ku rubuta sunansa a cikin list din wayanda suke cikin sijjin fil ardi sufla a can kasan kasa fa tutrahu ruhuhu tarhan sai a wurgo ruhin nasa wurgowa ثم قرأ sannan sai manzo Allah ya siffanta irin jehowar da zai ce wa man yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah fa ka annama kharra min sama kaman mutumin da ya rufto ne daga sama fa takhatafuhu tsairu tsuntsaye suka yi zabarin sa suka yi ya galgala shi aw tahwi bihi rihu ko iska ta wurga shi fi makanin sahih cikin wani guri mai zurfi ya rugurguje fatu'adu ruhuhu haka za a mai da ruhinsa fi jasadihi cikin jikinsa bala'i na farko kenan yana cikin wannan bala'i wa yatihi malakani sai kuma ga wasu mala'iku biyu sun zo fa yujlisanihi su zaunar da shi fa yaqulani lahu su ce da shi man rabbuk wane ne ubangijinka fa yaqulu ha ha la adri ce ban sani ba ha ha irin abun nan ne a furgice cikin abun nan yace bai sani ba fa yaqulani lahu su ce ma dinuka menene addininka fa yaqulu ha ha la adri yace bai sani ba fa yaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum tace to me zaka ce game da wannan mutum da aka aiko muku fa yaqulu ha ha la adri yace ban sani ba fa yunadi munadin minas sama sai mai kira ya kira daga sama an kazaba yace karyatawa yayi an ce masa ubangiji shine Allah ya karyata a musulunci shine addini ya karyata annabi Muhammad shine manzo Allah ya karyata fa afrishu lahu minan nar ku shimfida masa shimfidar gidan wuta wabtahu lahu baban ila nar ku kuma bude masa kofar wuta direct fayatihi min harriha wa samumiha wato zafinta ya dinga feso masa ta cikin wannan kofa wa sumumiha da kuma wato wato iska wadda take mai zafi wadda take dauke da wani zafin ta dinga kutsowa ta cikin wannan kofa wai yudayyaku alaihi qabaru manzala ce sai kuma a takure kabarin nasa hatta taktalifa fihi adla'u har sai haƙarƙarinsa sun saba saboda matsa wa yatihi rajulun qabihun qabihul wajh yana amsar wannan irin bala'i da musiba yana wannan yanayin kawai sai kuma wani mala- wani mutum qabihul wajh mai mummunar fuska sai kuma ya zo wajensa qabihu thiyab mai miyagun kaya- kaya- kayan sawa mumtinur rih mai wari fa yaqulu abshir billadhi yasu'uk sai ce sai wannan mutum ya zo ya ce maka ya ce masa abshir ina yi maka bakin albishir billazi ya so uka duk da na san albishir din kona maka rai mai bata rai ne albishir din haza yau muka lazi kunta tu'at kaga sai da aka ce ka rike tafarkin Allah ka rike sunnar manzon Allah an gaya maka an ce ka zama nagartaccen bawa ka dinga sallah a cikin jam'i ka zama mai alkawari ka zama mai amana ka zama mai rikon gaskiya ka zama mai kyakkyawar zamantakewa da makwabta ka zauna da kowa lafiya an gaya maka bar shaye-shaye bar sace-sace bar zinace-zinace bar laifuffuka duk sai da aka gaya maka saboda zuwan wannan ranar to gashi nan haza yau muka lazi kunta tu'at ita ce ranar da aka yi maka alkawarinta fa ya kulu mananta ya ce to kai kuma waye kai ya ce fa wajhukal wajhu yaji'u bishar ya ce dai ganin fuskar ka dama na san da shari zaka zo min fuska ce wadda ba abin da zai za ta zo min da shi na albishir wannan fuska in ba sharri ba fa ya kula ce a'a a'a ana amaluka alkhabir giya da kai ta sha barasa kai ta cakewa abinka to ita ce ne cakewar ka ce wannan yaran mutane da kai ta bi kana lalatawa kana ganin kana dan kuɗi kana dan jan hankalinsu ka siya musu waya ka siya musu kayan alatu ka tafi da su ka ba su shawarma ka lalata su lalatar ka ce ga ta nan kaga kwacen waya da ka dinga yi kaga haura gidajen mutane da ka dinga yi to kaga wannan ni ne zai gaya maka ya ce shi ne an gaya ne ko kin ga zina da kika dinga yi yan gudun gudun ibinin da kika je kika yi ta rawar tiktok rawar tiktok ɗinki da yawa eh, rawar tiktok za ta zo ta gaya muke cewa ita ce wannan amalul khabib kenan ana ana ana ana amalukal khabib ce mugun aikin da kai ne ni ne Allah ya rikirkida da ni kuma ni zan taya ka zama ba daɗi ba daɗaɗawa ba farin ciki ko alama babu nishaɗi ko ta wace kofa ko ta ina ba daɗi iskar inda aka buɗe masa wutar jahannama ce gaba da aka buɗe kofar take ta dannowa cikin hayakinta da zafinta da tururinta da iskarta take ta kwararo masa ta nan gurin ga kuma bakin halinsa yana zaune da shi an ce ka gyara ka ga cewa an matsa maka an ce in in karka yi ka dinga ganin an sa maka ido ba ya nan mutum sai ce rabbi la taqumi sa'a dan ya san gaban ma ba kyau ya ce ya Allah a tsaya iyanan ka a tashi alkiyama tun yanzu wannan shine so mun taɓi ma rayuwar barzakh ce wannan ya ce ya Allah ya Allah kar a tashi alkiyama Allah kiyaye wannan hadithin hadithi ne wanda Imam Ahmad ya fitar da shi hadithi na 18557 Imam Abu Dawud hadithi na 4753 Abu Dawud At-Tayalisi hadithi na 753 Abu Abdullahi Al-Hakim An-Naisaburi hadithi na 107 wa qala sahihun ala shart ash-shaykhain alhakimi ke cewa wannan hadisin sahihi ne bisa sharaɗin bukhari da muslim wal baihaqi imam al baihaqi ma ya fitar da wannan hadisin fi shu'abil iman a cikin shu'abil iman rakam na 395 wa qala sahihul isnad yace isnadin hadisin sahihi ne unzur ka duba al jami'ul kabir na al imam as-suyuti wa alaikum assalam ai kaga ruwayar jama kafir awul mujrim aka ce shi ko mujrim mai laifi ne thumma alam thumma Allahu a'lamu bi mustaqarril arwah yanzu bayan duk an yi wannan sai mala yace sannan Allah shi yafi sanin matabbatar rayuka ba da zalika bayan duk wa'annan abubuwan to bayan an yi nan yanzu kuma ina ruhin zai zama yanzu dai an dawo da mutum ruhinsa to yanzu ruhin nan zai ci gaba da zama da shi a kabarin ko kuma na illiyin za a mai da shi can illiyin na sujjin za a mai da shi sujjin ya ce to Allah shi ya fi sanin ina ne matabbatar ruhi ba da zalika kullu ma wara da fil amr duk hadisin da ya zo cikin al'amarin inna ma nasmatul mu'mini da'irun fi shajarat fi shajaril janna hatta yab'athahu Allah azza wa jalla ila jasadihi yawmal qiyamah yake cewa kullu ma warada fil amr dukkan hadisan da suka zo game da wannan al'amari kamar hadisin inna ma nasmatul mu'min ai ita halittar mumini ko shi mumini wato ruhinsa yana zama ta'irun kamar wani tsuntsu fi shajarar janna a cikin bishiyar aljanna cikin bishiyoyinta hatta ya ba'athahu Allah yana nan yana daga wannan bishiya ya koma waccan daga wannan ya koma waccan har zuwa lokacin da Allah zai tashe shi ya tashi wannan ruhin ila jasadi ya koma zuwa jikin mai shi yawmal qiyamati ranar alkiyama wanda wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin ar-risala hadithi na 15772 Imam an-Nasa'i hadithi na 2073 Imam at-Tirmidhi hadithi na 1641 Ibn Majah hadithi na 4271 wa qala at-Tirmidhi hadithun sahihul hasanun sahihun wa sahahu al-Albani fil Mishkah al'albani ya inganta wannan hadithin a cikin almishka rakam na 1632 ya ce wa amma ma a da zalika wannan shine kawai abinda za ka samu game da hadithin ina ruhi yake to ruhin mumini an ce zai zama kamar wani tsuntsu a bishiyoyin aljanna ya dinga ainihin wato kai kawo har zuwa lokacin da Allah zai ce kowane rai ya koma zuwa cikin mai shi ya ce to wannan shine kawai abinda za ka iya samu game da makomar rai to kaga na mumini an samu wannan hadisin wanda ba mumini ba kuma ba sani ba sai cewa ma ada zalika min al aqawil duk wata magana cikin zantuttukan da ake in ka cire wannan magana ta wannan hadisin fa innahu la yultafatu ilaihi ba kar kar a saurare ta ba za a saurari wannan magana ba musamman qauluka aqwal aqawil da ake cewa anna mustaqarra arwahul mu'minina wai matabbatar ruhin mumini ko muminai bi'iru zamzam wai inda za su ci gaba da zama wai a rijiyar zamzam ne akwai wani kauli da ake ruwaitowa cewa matabbatar rayukan muminai a rijiyar zamzam ne wa arwahul kuffar wai rayukan kafirai su kuma suna bi'iru barhut wata rijiya da ake kira bi'iru barhut wai duk kafiri bayan da an gama waɗannan abubuwan toransa zai koma bi'iru barhut shi kuma mumini ruhinsa zai koma bi'iru zamzam wa nahu zalika da ire-iren waɗannan maganganu au ko kuma wani kaulin da ake cewa arwahul mumini na fi kaza a ce rayukan mumine suna wuri kaza wa arwahul kuffari fi kaza rayukan kafirai su kuma suna guri kaza kullu hadha la dalila alai duk wayannan zantuttuka ne wayanda babu wani dalili a kansu wa inna ma huwa takharrusun kawai shaci faɗi ne na fata gane amma idan kana min ahli shaqa wal iyad billah amma idan mutum yana daga cikin matsiyata wayanda suka tabe Allah madaukakin sarki ya kiyaye fa innahu to shi wannan kama bayyana kaman yanda dai muka yi bayani fi hadithil bara a hadisin bara dan azib min annahu cewa shi tatafarraqa ruhuhu ruhinsa zai rabu da jikinsa zai rabu fi jisadihi a cikin jikinsa zai rabu da jikin sun la yuridu khuruj amma yana daddakilewa baya son fita li'annaha saboda wannan ruhin to ayinul azab ya ga azaba muraran wal iyadu billah fayati malakul maut mala'ika mutuwa zai zo fayanta zi'uha ya dinga fusgarran kama yunza'u as-safudu kaman yanda ake fusgar ainihin wato abinnan abinnan as-safudu wato abinnan ba auduga ba suful mabalul shine auduga kamar yadda ake fusgar kaya wadda take da ainihin wato rassa min sufil mabalul daga jikakken ulu tafakkaru sai mala yace ku fayi tunani fil audi alladhi lahu fil audi alladhi lahu shu'abun ka duba duk wani itace wanda aka ce yana da rassa kuma rassan muwajjatun karkatattu wa qad luffa alaihi sufun mablul kuma an nannaɗe wannan da wani wani ulu wanda yake da aka jike hal yumkinu ikhrajuhu min zalika bi suhulatin shin kana ganin zai iya yiwa fitar da wannan daga wannan sarƙaƙiyar ƙaya da ta nannaɗe wannan jiƙaƙƙen ulu kana ganin za a fitar da ita da sauƙi aljawab amsa shine anna ikhrajahu fi gayatin min as-su'uba wannan yana amsa shine fitar ram kafiri ko mujrimi yana nuna maka yana fita ne cikin bakar wahala Allah ya kiyaye muna da lokaci wa mimma warada fi wasfil malakain hadithun daga abin da ya zo na hadithi game da sufar wa'annan mala'ikun akwai hadithin idza qubirar mayyitu in an sa mamaci a kabarinsa au qala ahadukum ko cewa idan an sa ɗayan ku a kabarinsa atahu malakani wasu mala'iku guda biyu za su zo aswadani baƙaƙe azraƙani masu bulu wato wato fuskar tasu su ga baki sannan fuskar tayi kamar bulu haka yuqalu li ahadihim al munkar ɗaya daga cikin su dai sunansa munkar wal akharu nakir ɗaya kuma ana ce masa an nakir an gane ko hadha huwa halu hayatul barzak wannan fa shine irin halin hayatul barzak yanda take kasancewa imma na'imun wa rauhun wa raihanun ila yawmil qiyama ko dai in mutum ya dace yayi sa'a daga ni'ima zuwa jin daɗi da kamshi da iska mai daɗi har zuwa alkiyama thumma yantaqilu ba'da zalika to daga nan kuma sai ya tashi ila na'imin a'azam zuwa ga wata ni'ima mafi girma wa imma in ku ba ai sa'a ba imma samumun wa harrun min samumi jahannam ila an yantaqila ila ma huwa azamu fin nar yawmal qiyama daga iska mai zafi zuwa shi kansa zafin na samum ita wannan iskar ta jahannama har zuwa lokacin da za a ɗauke mutum kuma zuwa ga azaba mafi girma a cikin wuta yawmal qiyama ولذلك قال الله عز وجل في حق في حق آل فرعون da haka ne Allah madaukakin sarki ya faɗa game da Ali Fir'aun yace annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab ma'ana wuta ce yu'raduna 'alaiha da ake gitta su akanta kamar yadda ake gasa abu haka kullum wuta ce yu'raduna 'alaiha ake ɗauko su ana gifta su ana ɗora su akanta guduwan wa ashiyan safa da rana ko da yamma wa yawma taqumu as-sa'atu ranar da alkiyama kuma ta tsaya adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab za a ce ku shigar da ali fir'auna cikin mafi tsananin azaba kaga wannan ya nuna annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya a ina ne a kabari tunda an ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'azab wancan hadithin da muka karanta Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisi na 1071 Ibn Hibban hadisi na 3117 hadithin Abi Hurairah radiyallahu an Imam Tirmidhi ya ce hasanun garibun wa hasanahu al-Albani fi sahiha a rakam na 1391 abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskure da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum